الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدق وتر رمضان شكرة تدبو دير دريه دو da arba'in daidai hijira na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government a jihar gombe nigeria yau muna darasi na biyar a cikin suratu maryam za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan mun gama kisar annabi isa da shi da mahaifiyarsa yau kuma Allah ce wadkur fil kitabi ibrahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم نعم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
الله مدوككين سركي يا كاومنا kissa ta musamman a cikin wannan sura suratu maryam kissa annabi ibrahim annabi ibrahim shine ake ce da shi abul anbiya baban annabawa ba dan komai ba sai dan ta karkashin sa akwai annabawa masu tarin yawa da Allah ya fitar da tijo ne da Allah ya girmama shi aka ce a gidan aljanna dukkan 'ya'ya ƙananan yara da suka mutu ƙablal bulughi suna ƙarƙashin kulawarsa shi annabi ibrahim ɗin tahta kafalati ibrahim alaihissalam to amma allah ya jarrabe shi da mahaifi wanda shi kuma mahaifin ba musulmi ba ne yana da kyau wasu gane cewa ba ta waya ba ne annabi daga cikin annabawa ya zama babansa ba musulmi ba ne ba tawaya ba ne za mu zo mu karanta yadda yake yi wa mahaifinsa wa'azi saboda mahaifin bauta gunki yake shi kuma ɗan annabi ne mahaifin kuma yana bauta gunki imamu razi a cikin tafsirinsa ya ce daga cikin manufar wannan sura suratu maryam ɗin manufarta wato shine bayanin tauhidi da bayanin annabta da bayanin tashin alkiyama waɗanda suka yi inkari suka musanta tauhidi sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suka tabbatar da akwai abin bauta amma ba Allah ba rayayye kuma mai hankali ina so ku gane wannan jawabin waɗanda suke sun yi inkarin tauhidi sun yi fada da tauhidi kala biyu ne akwai wanda sun yadda akwai abin da za a bautawa na'am sun yadda za a yi wani bauta amma ba Allah ba ne ba Allah da kuke so a bautawa ba shi za a bautawa ba shi wannan wanda za a yi masa bautan rayayye ne da hankalinsa shine annabi isa su kuma waɗannan su ne nasara da waɗanda suke kama da su duk wanda yake bauta wani ba Allah ba ya yadda za a yi bauta amma wani za a bauta ba Allah ba to faqad shakalan nasara fi ibadatihim yayi kama da nasara 'yan kirista wajen bautarsu ta yadda suke bautawa annabi isa ba Allah ba akwai wanda suka tabbatar da wani abun bautan akwai shi amma shi kuma jama'ad ne laisa bi hayyin wala aqil sandararren abu ne ba rayayi bane ba ko mai hankali bane lalle akwai abun bauta amma ba rayayi bane kuma ba mai hankali bane to suka waɗannan sun fahuka ma su ne abadatul ausan masu bautar gumaka shi kaga wancan yana bautawa mai rai mai hankali shine isa alaihi salam waɗannan kuma suna mushirkai kenan su ne masu bautar gumaka suna bautar lata da uzza da manata da salisatul ukhra dukansu waɗannan guda biyu da na farkon da na biyun sun yi tarayya wajen bata dukansu ahlul dalal ne da wanda wanda ya bauta wa gunki dukansu akan bata suke amma gaskiya mai bautar gunki ya fi kowa bata shi wanda ma wancan a ce da ɗan dama dama watakila annabin Allah ne ya bauta mawa amma wannan ka zo ka samu itace ka bauta masa a sassake shi da hannunka ka sa shi a gaba ka bauta masa ko ka samu dutse ka sassake shi ka bauta masa idan kana buƙatar ruwa ka roƙe shi in kana buƙatar kuɗi ka roƙe shi in kana buƙatar haihuwa ka roƙe shi bayi da rai baya gani lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yaya kake bautawa abinda baya ji yaya zaka bautawa abinda baya gani yaya zaka bautawa abinda bai isa maka komai ba to wannan su ne mutanen annabi ibrahim kenan masu bautar gunki sarki ya yi bayanin batan mutanen farko su ne nasara sai kuma ya zo ya yi bayani a kan batan mutane na biyu su ne mutanen annabi ibrahim wadda su ne za mu fafata da su yau su ne abadatul ausan qaumu ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yana cikin ulul azmi minar rusuli babba daga cikin manya-manyan manzannin allah shine wanda allah ya sanya a cikin zuriyarsa ya sanya annabta ya ba su kuma littafi shine wanda allah ya sifanta shi da sifofi na karamci da na girmamawa allah ya ce inna ibrahim la halimun awahun munib mutum ne mai juriya mutum ne mai haƙuri mutum ne awwa mai yawan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan kuka yana zubar da hawaye yana komawa ga Allah ka tuna ya kai wannan annabi wazkur fil kitabi ibrahim ka ambata wa mutane ka yi musu bayani a cikin wannan alkur'anin kissata abihim ibrahim kissar babansu annabi ibrahim alaihi salam ka yi musu sharhi likai ya tabiru wa ya ta'izu don su ɗauki ibara su ɗau izina su wa'astu wa ya ta dubi hadan nabi karim su koyi da wannan annabi nasu annan muhammad in kenan sallallahu alaihi sallama ko su koyi da shi annabi ibrahim fi kuwati imanihi wa sabatihi a wajen ƙarfin imaninsa da kafiyarsa da tabbatarsa akan gaskiya yanda ya fafata da masu bautar gunki ga yaƙini ga kyakkyawan ɗabi'a innahu kana siddiqan nabiyya annabi ibrahim ya kasance mutum ne siddiq in an ce siddiq siga ce ta mubalaga na as-sidqu as-sidqu ana nufin gaskiya idan an ce as-siddiq a larabci ana nufin innahu kana mulaziman lis-sidqi fi kulli aqwalihi wa af'alihi annabi ibrahim mutum ne mai lazimtar gaskiya a cikin dukkan maganganunsa mai lazimtar gaskiya a cikin dukkan ayyukansa a cikin dukkan halinsa kamar yadda ya kasance annabi ne cikin ulul azmi min rusuli manya-manyan manzanni alladhina faddalahumullah ala ghairihim min rusuli alkiram wanda Allah ya fifita su akan wasunsu cikin manzanni yanzu a nan gurin in kun lura daga wannan ayar Allah ya yabi annabi Ibrahim ya faɗi sifa mai kyau a kansa mutum ne mai gaskiya na'am lalle mai gaskiya dole kuma ya faɗa da masu aiki da bautar gunki siddiqan nabiyan ga gaskiya ga annabta an gaya mana wannan ne don mu zamanto mun sifantu da sifar shi mai koyi da ɗabi'arsa mutum ne mai gaskiya ana son ka zama mai gaskiya a cikin mu'amalarka mai gaskiya a cikin zancenka mai gaskiya tare da iyalinka mai gaskiya tare da 'ya'yanka mai gaskiya tare da abokananka a san ka da gaskiya ko da za a ji ba daɗin mu'amala da kai in dai tsayayye ne kai to baka da mushkila za su yi fushi da kai amma sai sun dawo sun neme ka amma yayin da mutum ya zamanto ba tsayayyen mutum ba mutum ya zama ba cikakken mutum ba mai raba zance yau ya ce kaza gobe ya ce kaza girma ya zuba ana so mutum ya zama tsayayye in ya faɗa ya faɗa kuma kada ka yadda a haɗa kai da kai a yi ƙarya don a cuci wani ko don a ciyar da wani gaba ko don a taimaki wani iz qala li abihi ya abati annabi ibrahim Allah ya jarabe shi da baba mai bautar gunki la ilaha illallah annabin Allah amma babansa ko mai bautar gunki to gashi yau ya zo yana yi wa baban shi wa'azi ashe ana iya yi wa uba wa'azi iz qala li abihi yayin da ya ce wa babansa kenan dai babansa ne akwai wasu yan bid'a da suke kokarin canje fassarar wannan aya wai sai a ce ai ba babansa bane ai kawunsa ne ai ba babansa bane ai babbansa ne saboda ana da wata manufa a wajen kautar da lamirin cewa ba baban shi bane ba la qur'ani cewa ya babansa ne game da zamu zo mu karanta ayoyi a nan bai faɗi sunan baban ba amma a cikin suratu al'an'am ya faɗi sunan uban wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara kaji qur'ani malam da fashin baki bayan ya ce abihi din mai kwan yayi shiru zai iya cewa wa iz qala ibrahim li abihi atattakhidhu asnaman aliha larabcin yayi madan Allahu akbar wato fasaha ta alqur'ani kaga anan gurin ya ce babansa Allah ya sani akwai waɗanda za su zo su yi jidali su ce ba babansa bane sai ce wa izkala ibrahimu li abihi sai aka yi bayanin waye baban shine azara a tattakhidu asnaman aliha yanzu za ka riƙi waɗannan wato kamar alloli ne abin bauta a nan gurin ya yabe shi ya ce da shi mai gaskiya ne kenan kaga gaskiya ce take tunkarar take ƙarya take tunkarar ƙarya kenan to baban shi ne a can yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ya babana ina ganin kai din da mutanenka masu bautar gunki kuna kan bata mabayyaniya kenan ya jama'a duk wanda yake bautawa gunki ba Allah ba to yana kan bata kar ku manta fa gumakan nan kala-kala ne ba sai sassakakken gunki ba yanzu akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa taurari tauraron nan da kake gani akwai masu masa bauta akwai masu bautar shanu yanzu idan ka je indiya subhanallah sai ga mutane suna ta bautawa bujimi ka ga bujimi kato kaya guda bujimi sai shekara goma sha ƙato idan sun zo wucewa a wani wurin a hanya ko hon ba a yi wa bujimi saboda Allah ne ya za a yi wa Allah kwana ya kauce zabga zabga malam daidai yankawa a ci a more amma ba sa ciwa saboda ya za a yanka Allah ci bujimi ka duba tsabar damsul basirati in ji mai ahalari toshewar basira mutum ya zo yana bauta bujimi suna nan da yawa in gaya muku wani abu wallahi yanzu akwai masu bauta wa farji al'aurar ɗan adam akwai masu yi mata bauta al'aura su kuma aikin su kenan kawai al'aurar ɗan adam ita ce ubangijinsu abin bautarsu in da gaya muku a yanzu an samu masu bauta wa shaidan kamar yadda za ka kira Allah ka ce Allah Allah ko to su kuma haka suke kiran shaidan wani birgewa ne ma yanzu bauta wa shaidan ga sunan yara matasa kana ganin suna koyi da su a intanet kaga yadda suke yi sakon hularsu daban tafiyarsu daban yanayinsu daban shaidan suke bautawa shaidan shine abin bautarsu sun yadda Allah ba abin bauta bane Allah ba abin bauta bane sun yadda ba abin bauta bane amma shaidan shine abin bauta a wajensu wal iyad billah to dan zo ana magana bautan gunki karkai tunanin waɗannan kadai masu bautan gunki na zamanin Annabi Ibrahim su kadai yake nufi la hadda waɗannan gaba daya akwai masu bauta ruwa akwai masu bauta iska akwai masu bauta dabbobi duka kala kala kala kala ana bauta musu akwai masu bauta wa mutane na'am mutane da ka sani watakila malamai ne watakila shehunnai ne watakila waliyai ne watakila kaza watakila kaza da aka nada musu bauta sosai in za a faɗi za a kira su idan an shiga matsi sai a neme su idan an shiga kunci sai a nemi agajinsu da tallafinsu mutane ne kuma an san su an san inda aka haife su an san inda suka rayu amma wallahi su ake bauta mawa kullun ya amalu ala shakilatihi kowa yana nan dai yana yin iya abin da yake mun gode wa Allah Allah ya tashe mu cikin masu yi masa bauta to ga wa'azin da Annabi Ibrahim yayi wa baban shi ya abati ya babana wannan ya abati din kamar ka ce ya abati ne abati iwadun ne an ya ilmutakallim al'asal kamar ka ce ya abi ne abi a gyara mana wannan abin mana Allah ya kiraye shi da wannan sifa bai kiraye sunan shi ba don ya girmama shi kuma shi Ibrahim ɗin bai kira sunan babansa ba Allah ya ba mu labari a nan annabi Ibrahim bai kira sunan baban ba don girmama baban shi yasa malamai suka ce yana daga cikin girmama mahaifinka baka kira sunan shi ba duk da cewa ya halatta mutum ya kira sunan babansa ba haramun bane sunanka waye sunanka Abdullahi sunan babanka waye Usman ba haram bane amma kuma idan ka zo zaka kira shi kai da shi ba zaka ce Usmanu ba sai dai ka ce mai baba ashe cewa baba din nan baba har annabawa ma suna cewa iyayensu baba ya abati ya kai babana ya girmama shi don kuma ya jawo hankalinsa zuwa gaskiyar da zai gaya masa to me ya faru inni qad ja'ani min al-ilmi ka karanta to ikra
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا
يا مسا يكي ما قواني دغسكي tare da dukkan girmamawa ya kiraye shi ya kai babana ni ilimi ya zo mini ilimi mai amfani alladhi allamani Allahu iyya wanda Allah ya sanar da ni malam ya atika ilimin da kai bai zo maka ba anta wannan fadlullahi ne yutihi man yasha falala ne ta Allah da yake bawa wanda ya ga dama Allah ya bani annabta Allah ya bani ilimi kai din bai baka ba gaskiya ya faɗa ko mana Allah ya bashi annabta Allah ya bashi ilimi amma babansa Allah bai bashi ba to fattabi'ni kabini fi ma ad'uka ilai cikin abin da nake kiran ka zuwa gare shi ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai zuwa ga at-tariqil mustaqim hanya miƙaƙiya alladhi la iwaja fihi wal ittirab wanda babu karkata babu raurawa a cikin hanyar ashe karami zai iya kiran babba zuwa ga daidai ashe idan babba ya zama yana kan bata yana kan kuskure kenan ba laifi ba ne don ƙarami ya masa magana ya ce ka zo ka bi daidai kar ka ce kai yanzu kai ban girme ka ba har kai ne za ka zo kai mun wa'azi kar ka ce kai yanzu ban haife ka ba har kai ne za ka zo kai mun wa'azi a'a wannan yana nuna wa iyaye ya kamata idan Allah ya ba wa 'ya'yansu ilimi wanda su ba samu ba to falala ce Allah yakan zaɓi ɗaya ya bashi ya hana uba kamar yadda Allah yake ba wa ɗa mulki ya hana uban kuma uban ya zo fada ya gaida ɗan a matsayin sarki ranka ya daɗe kamar yadda Allah yake ba wa ɗa dukiya ya hana uban uban tun da yake shekararsa tamanin yake neman kuɗi yana zuwa kasuwa ya kasa yin kuɗi amma ga ɗansa duka duka shekararsa talatin da uku ya zama hamshakin mai kuɗi haka Allah yake ga dama ya aikata abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala kaga uban ba zai girman kai ya ce ai dan me zaka zama mai kuɗi ni kuma talaka ba ba zai faɗi haka ba to haka ilimi Allah yakan ba wa ɗa ilimi mahaifin ya zama bai kai ɗansa ilimi ba yanzu ɗa zai iya zama shugaban ƙasa uban kuma ko kansila bai taɓa yi ba amma lokacin da ɗan ya ba da umarni a ƙasa dole uban ya bi idan shugaban ƙasa ya ce kowa ya zauna a gida yau da gobe to baban ko zai fita dole bi umarnin shugaban kasa don ko in ya ba hanya za a kama shi kaga ya bi umarnin ɗansa dole to haka rayuwa take duk wanda ya fahimci wannan sai ya huta baka bakin ciki baka tada hankali don wani na ƙasa da kai Allah ya bashi wani abu ko Allah ya bashi ilimi sama da kai wataƙila a gaban ka ya tashi ko Allah ya bashi dukiya sama da kai wataƙila ka riga shi shiga kasuwar ƙauye da gumurzu da neman kuɗi shi kuma nan da nan yanzu gashi gashi nan kawai duk abin da ya taba kuɗi yake yi karka damu karkata da hankalinka lokaci ne zamani ne haka kuɗi suke haka mulki yake wataƙila shekarar ka arba'in da uku kana yin siyasa an ƙi a zaɓe ka ka tsaya kansila ka faɗi ba a zaɓe ka ba ka shiga ɗan majalisa ka faɗi ba a zaɓe ka ba ka tsallaka dibiti gwamna an ka da ku da kai da gwamnan gabaki da duk kun faɗi ka ƙare rayuwarka duk inda ka shiga kai faɗuwa kake sai ga wani kuma yana tasowa daga fitowarsa kawai sai ya yi kasuwa kawai sai aka ɗauke sai aka zaɓe shi na'am haka Allah yake ga dama ya bawa mulki ga wanda ya so ya bawa sarauta ga wanda ya ga dama idan ka fahimci wannan sai ka huta ya baba na ka bi ni zan shirya da kai hanya wacce take ta daidai to abu na biyu kuma da ya nuna masa bayan wannan anan suratu maryam wato wato ya masa cikin taushi amma cikin suratu al'an'am kamar usulubin yana da ɗan kaushi kaɗan وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ينزو اللولي قما كذا كدوك متعين اللولي لذاك رنك مسبوتا قنكي كاي إني أراك وقومك في ضلال مبين lalle ina ganin da kai da mutanenka kuna bata kuna kan bata mabayyaniya sai ya canja uslubin yin wa'azin sai ya tabga mai misali da rana da wata falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه mutanensa suka yi ta jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan ya za ku rinka jayayya da ni akan lamarin Allah alhali Allah ya shiryar da ni shi yasa anan yake cewa ya babana zan shiryar da kai ahdika siratan sawiya to me ya ƙara cewa baban
يا أبت لا تعبد الشيطان to إن الشيطان كان للرحمن عصيا sai ya biyo da shi cikin sauki sai yake ce da shi ya abace ya kai babana la ta'budu shaitan kada ka bauta wa shaidan ma'ana bautar gunki daidai yake da bautar shaidan kuma kayan shaidan ne kuma aikin shaidan ne la ta'budu shaitan fi fa inna ibadataka li hadhihi al-asnam hiya ibadatun wa ta'atun li shaitan bautarka ga waɗannan shaidanu bautarka ga waɗannan gumaka kamar taimakon shaidanu ne wanda shaidan kuma aduwwul lil insan shaidan abokin gaba ne ga ga ɗan adam inna shaitana kana lirrahmani asiya lallai shaidan ya kasance mai saba wa ubangiji ne ya nuna masa wannan gumaka da ka tara kake bautawa saboda shi baba annabi ibrahim sassakar gunki yake ya bauta masa ma ya sayar da shi ma har kasuwa yake kaiwa yana sayarwa sai ce wanda ya zuɗe ka kake wannan aikin ya saba wa ar-rahman shine Allah kuma shi shaidan daman sananne ne wajen saba wa Allah la yahdi nas ila ta'atillah shaidan baya shiryar da mutane zuwa ga yi wa Allah da'a wa inna ma yahdihim ila mukhalafatihi wa ma'siyatihi wa mujibati ghadabi shaidan yana shiryar da mutane ne zuwa ga jayayya da ubangiji da fito na fito da lamarin Allah da ya jefa mutane cikin fushin Allah duk wanda ya zama almajirin shaidan to ya zama wanda zai rinka yin fushi da Allah Allah zai rinka fushi da shi so ya babana kada ka bi shaidan bautan gunki bin shaidan ne sannan sai ya rufe wannan kira da yake wa mahaifinsa ya ce mi
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا ka duba ɗa mai tausayi malam mahaifin kaga ba musulmi ba ne mahaifin gunki yake bautawa shirka yake yi ka duba amfani da uslubi mai kyau wajen ya abati ya abati ya abatin nan na uku sai ce ya abati inni akhafu ya babana ina jin tsoron an ya masaka azabun min rahman kada fa azaba daga wannan ar-rahman din shine Allah ta shafe ka ina jiye maka tsoron azaba ta shafe ka daga Allah dan tabbas idan ka mutu kana bautar gunki sai Allah ya maka azaba bayan nan fatakuna lishaitani waliya kuma ka zamanto waliyi na shaidan masoyi na shaidan ga azabar Allah kuma a tashe ka a layin masu son shaidan mabiya shaidan masu yi wa shaidan da'a ya abati inni ashfaqa alayka tausayinka nake ji saboda kada azabar Allah ta sauka gare ka saboda dogewa da cijewa da kamewa da riƙewa da kai na bautar gunki idan kai haka fa bidhalika tusbihu qarinan lishaitan zaka zama abokin shaidan a wajen azaba da Allah zai muku a wuta tare dan kai da'a wa shaidan wa khalafta tariqal haqq ka saba hanyar gaskiya da wannan uslubi hadi raqiq uslubi mai sanyi method mai sauki hankali ba fada ba zagi ba cin mutunci ba wulakantawa yake ta kiran mahaifin a hankali a hankali yayi wa babansa magana saboda me duk wa'azin da zaka je ka yi ai wanda mahaifinka ya fara shiriwa kafin kowa ko ai wanda ka fara da mahaifinka da iyayenka ya du'uhu ila ibadatillahi wahda yana ta kiran shi ya zo ya bauta Allah shi shi kadai wannan in ya nuna mana wani abu ya yan wana yana nuna mana cewa ana buƙatar mai wa'azi ya zama fasihi hakimi mai fasaha mai hikima kowane wuri na wa'azi da irin uslubi da method da ya dace da shi akwai wurin da ake yaji a daka citta a zuba a yi ta saki akwai wurin da ake wannan akwai wurin da ake yin sese-sese ake sanyi-sanyi a biya hankali a bisannu dole mai da'awa mai wa'azi sai ya karanta wato wasa'ilu da'awa hanyoyi na kiran mutane zamani yanzu ya canja fa wa'azin da ake yi a da ba shi ne yanzu duniya za ta karɓe shi ba fa yanzu ana yi wa mutane wa'azi ne ana lura da me ke gudana a gefensu kana jansu wasu suna jansu ne zamani yana jansu duniya tana jansu in ka zo ka zazzage su ka tsitsine musu albarka ka musu kaza wani kuma sai ya zo ya lallabe su ya jefa su akan bata kai da kake dauke da alheri ba dole ka bi hanya mai kyau ba da zaka lallaba mutum ya gane mu kan musulmi ina ce riban mu a gane ne a shiga musuluncin ko ku so muke mu zo mu yi ta koran mutane ina so ku lura don Allah iya bata iya karewa wannan mahaifi na safa bota gunki yake yi amma ka duba hanyar da ya bi yana kiransa amma yanzu mu nan mutum kawai sai ya zo ya tare da ɗan uwansa suna gari ɗaya kawai saboda bai gane da a wanda yake ba sai ce na daina man sallama mushriki ne shi haka inda za ka zaunar da shi ka ce ya maka bayanin me ake nufi da mulki wallahi ba zai iya ba ji kawai yake ana faɗan kalmar in an ce mushriki ba mai fita gunki kenan mai fita wani Allah amma dan uwanka ne wala Allah musulmi kuna gari daya bai da gunki a gidansa da yake bautawa wataƙila kun samu sabanin fahimta ne akan wani abu abinda kake kokarin ka dora shi bai gane ba ne wala Allah sai ka ce da shi mushriki ne shi kuma wataƙila baka da wani abin da zaka iya tsayawa tsakani da Allah ka ce yayi shirkar na daina kula shi akwai wanda ubansa ma baya kula shi saboda sun samu bambancin fahimta to ya aka annabi ibrahim ya zo ya sa babansa a gaba mai bautar gunki ne yana masa wa'azi kai kuma da wace ayar da wani hadisi ka samu cewa dan babanka bai gane da awar da kake kai baka daina kula shi ka daina mai magana an kira daurin auren ƴaƴanka kace ba za ka je ba ƴaƴan ƴaƴansa kannanka kace ba za ka je ba haka waɗanda suke zuwa wa'azi a je a tarar da mutane suna cikin jahilci ba su fahimci addini ba a ta tsine musu albarka ana kafirta su shi ma ba daidai ba ne a fara yi musu bayanin addinin a ɗaya matakin farko sannan kuma a bi su ta hanya da ta dace yanzu a nan gurin da faɗan ake so da zage-zagen ake so ai da annabi ibrahim ya yi a maskaci na ya abaci ya babana ya abaci ya babana a ƙasan nan fa an yi wa'azin da sai a je gari idan an zo an kafa lasfika an zo wa'azi sai a ce ya arnan garin nan wallahi an yi wannan lokacin ya arnan garin nan gaba ɗaya kuma wa'azin da aka fara zuwa kai musu kenan to ka ce shi arne ne to ya zai zo ya zauna saurare ka a gwanda kai mai bayanin musuluncin in ya shigo a hankali sai ka ringa nuna masa abu kaza laifi ne abu kaza laifi ne wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen hana mutane da yawa su gane gaskiya kuma na daɗa nuna mana mu gane cewa wallahi da yawa daga cikin mutane yan uwanmu da kuke gani son Allah ya sa suka fada cikin abin da suka fada Allah suna son ubangiji ne suna son musulunci ne don haka a rashin sa'a sai aka ba su abin a kauce upside down aka ba su shi ba a ba su shi a miƙe ba sai kuma suka ɗauka wannan ɗin shi ne kai kanka ya kamata ka sani al'ada ma da ka tashi ka wayi gari kake kanta kafin a raba ka da ita za a sha wahala al'adarka al'ada ma ba ma bari in ce maka ba ma wai wani abu da sunan itikadi da addini ba yanzu misalin goyon mace a mashin a caba don Allah wani irin wa'azi ne ba aiwa mutane ba cewa a daina ɗaukan mata a bayan mashin an daina ba a daina ba ana ta bugawa a hankali a hankali ana ragewa a hankali a hankali wani yana jin karatu yana ganewa haɗarinka haɗa jikinka da jikin mace manzo Allah ce al'ainu tazni wa zinaha nazaru ido yana zina zinar ido kallo wal yadu tazni hannu yana zina wa zinaha al-batshu zinar hannu shine taba mace wal rijlu tazni kafa ma tana zina wa zinaha al-khuta zinan kafa shine ta tattaka ta je wurin da za a yi zinan wal farji yusaddiqu dhalika aw yukadhibu farji shi yake gaskata wannan ko ya karyata yayin da mutum ya je hada jikinsa da wata mace da ba tasa ba zina ne to ya kake ga yadda ake fama da mutane a ko'ina kuma a birni da ƙauye sai a hankali ballantana abin da akan ɗora mutum aka ce wannan abin addini ne ibada ne zai samu lada a kan shi kuma wani malamin ne irinka ya gaya masa kar ku manta kai ka ɗauki malaminka malaminka shi ma wancan ya ɗauki malaminsa malaminsa ne yanzu ka yadda da bayanin da malaminka zai maka to shi ma fa in malamin sai masa bayani sai ya ji ya yadda to kaga akwai buƙatar uslubi mai kyau akwai buƙatar haƙuri akwai buƙatar kyautata mu'amala akwai buƙatar kau da kai ka gane kai da ka shiryan nan ba ko kuɗi ka biya Allah ya shiryar da kai ba ko akwai wanda ya biya Allah kuɗi ya shiryu akwai akwai wanda ya tarar da iyayensa zuwa suka suka ba wa mala'iku daloli suka zama na kwarai to wancan da ya bata fa ba za ka tausaya masa ba sai ka tausaya masa shi yasa annabi ibrahim bai haura wa babansa ba sai ya bi shi da hanya mai kyau to bari ku ji shi din yana lallaban baban shi kuma baban yana fada bari mu ji me ya faru malam قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ربي إنه كان بي حفيا
الله da ikonsa shi annabi Ibrahim ya ta amfani da uslubi na haƙuri ya kau da kai baban kuma ashiransa ya ɓaci kawai sai ya fuskance shi da irin sauti da zuciya ba irin wacce ɗan ya fuskanci uban ba yana mai tahdidi yana masa wa'idi yana tsoratar da shi a taraka anta ya ibrahim kai kaganka ya kai ibrahim a ragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kyamar allolina kake kyamar in bauta wa allolina kake kana ɗana kana kyamar abin da nake bauta a taraka anta ya ibrahim kai ɗin nan karihun kana mai kyama kana ƙi kana nuna mutane su daina bin abin da nake bauta kuma kana firgitar da su la illam tantahi idan baka daina wannan ba la arjumannaka sai na jefe ka da duwatsu kuma na bi ka da munanan maganganu in tsine maka la arjumannaka bil hijarati wa bil kalamil qabih da mummunan zance wa jurni maliya tafi ka bani guri kar ka kusance ni in an ce wahjurni maliya wato ka nisance ni kan na sake ganin ka a fuskata maliyan lokaci mai tsawo la uhibbu an araka fihi ba na so ma in sake ganin ka la ilaha illallah kamar yanzu mahaifinka ne ce da kai ka tattara kayanka kar in sake ganin ka kar ka yadda in sake hada ido biyu da kai ba na son ganin ka ma ba na son yi ka tafi maliyan lokaci mai tsawo ba na son sake ganin ka idan dai baka yadda ka bauta wa gumakana ba mana allolina ba baka yadda a matsayin alloli ne ba ka daina zagin su ka daina aibanta su yanzu anan duk karatun da muka yi dan Allah kun ji Annabi Ibrahim ya zage su ya aibanta su to ɗabi'ar wanda bai da gaskiya ne kullum an gaya mai gaskiya sai ce an zage shi ko ba ka bane ko wa'azi aka je aka yi sai a zo a ce a yau an gama zagin mu gaba ɗaya yau an sauke mana roka aka mana yau an mana kace kace an zazzage mu gaba ɗaya daman mara gaskiya galiban haka yake yi ya ce to kuma in baka daina ba sai na jefe ka wahjurni maliyan tafi ka bani wuri lokaci mai tsawo shine maliyan imam al-hasan al-basri yake cewa maliyan zamanan tawila lokaci dogon lokaci wasu malaman suka ce wahjurni maliyan wahjurni sawiyan salima tashi ka bani guri ba ni ba kai ban taba ka ba baka taba ni ba kafin ukuba ta ta same ka shine maliyan tun ban ma azaba ba ta shiga bani guri maliyan haka ibnu jarir ya zaba a cikin tafsirinsa yayin da annabi ibrahim ya gaya babansa yayin da baban shi ya gaya masa wannan magana ya ce zai jajjefe shi kaga akar kallawo da mutum ya ce zai jajjefe ka gwanda ya ce zai zane ka da bulala fa yanzu mutum ya ce na jajjefe ka da dutse sai ka ce shaidani ai shaidan ne a billahi minash shaidani arrajim jefaffe amma mutum ya ce zai jajjefe ka wallahi haka baban shi mai amfani da wannan lafazin bari ku ji zance irin na annabta Allah ya bashi haƙuri annabi Ibrahim dattijo bawan Allah ala salamun alaik kawai sai ya ce wa baban nasa salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya babana lokacin da mahaifin yani kabalahu bishatmi ya fuskanci ɗansa ta hanyar wato subhanallah a a gaya masa maganganu masu zafi masu yaji shi kuma ɗansa ya ce salamun alaik kuma daman haka sifofin mumine Allah ya ba da labari وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما yayin da wawaye suka tinkari muminai mumini musulmin kwarai in wawa jahili ya masa wauta ya masa shirme ya fuskance shi da abubuwa marasa kyau ya zage shi wataƙila ya masa ashar ko ya ce zan mai kaza sai ce salaman ni zaman lafiya nake nema ba yanda za a yi mai hankali ya biya mara hankali idan ka samu wannan a rayuwa ka futa a wata ayar Allah ya ce cikin surul qasasi wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin shi yasa annabi Ibrahim ya amfani da wannan salamun alaik amma ana imam ibnu kathir ya ce abin da yake nufi amma ana ka gani ya kai babana la yanaluka minni makruhun wala adha ni dai ka ce zaka jefe ni la'arjumannak to ni ina shaida maka ni kam ba zan taɓa yi maka wani abin da baka so ba kuma ni ba zan taɓa cutar da kai ba duk da cewa kana kan kafirci kana kan bautar gunki malam ka duba yadda ake son uba ka duba yadda ɗa ya kamata yi wa mahaifinsa yana kan kuskure amma kana lallaba shi saboda nauyin mahaifi nauyin uba ya wuce nauyin komai wallahi akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba tsautsayi ya sa mahaifinka ya mutu yana fushi da kai fa ba za ka taɓa samun jin daɗi a rayuwarka ta duniya ba ko da Allah ya haɗa maka duniyar gaba ɗaya a matsayin dukiya da arziki da mulki mahaifiyarka ka yi ƙoƙari ka lallaba ta ku rabu lafiya muna karatu ne don mu yi aiki da shi muna karanta kisa annabi ibrahim ga mahaifin shi ga yadda yake ya ma yi masa barazanar zai kashe shi amma cewa yake salamun alaik salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi ya babana da sannu zan roƙar maka ubangiji na don ya yafe maka wannan kuskuren da kake yi innahu kana bi hafiya don ka ubangiji na ya kasance mai tausasawa ne gare ni in an ce hafiya ana nufin latifa ubangiji na shi ya shirye da ni wannan hanya kar ka manta shi fa uban bai yadda ma akwai wani Allah ba bayan waɗannan gumakan malam shi yasa ɗazu na gaya maka na ce wallahi duk wanda ka gan shi akan kuskure malam kai masa uzuri wallahi abin da ya dauka wannan abin shine daidai yanzu wannan baban annabi ibrahim din shi a ganinsa babu wani allah da ya kamata a bauta masa in ba wannan itatuwan ba malam itatuwa ne daki guda iya ganinka da babba da karami da kato da wanda shekara ashirin da na arba'in da na shekara ɗari da wanda shi gadansa aka yi malam haka kurin suke zuwa su je su bauta su yi ta zubar da hawaye suna bauta musu suna roƙonsu ka duba allah da ikonsa da ya tashi yukhrijul hayya min almayyiti ka duba baban mai bautar gunki ne kawai sai yasa ya haifi annabi shi yasa mutum ko bata yake kai in dai ba mutuwa yayi ba to kai tsammanin akwai alheri la Allah a tattare da shi ko kuma a karkashin zuri'arsa ya ce zai kashe shi ya ce zai jefe shi amma yaron uban ai dan cewa yake wa babansa sannu babana ka yi haƙuri ni zan ta neman maka gafara yana nuna masa fa akwai wani Allah ba wannan gunkin ba kai kanka idan kana kan kuskure in ba sa ba sai ka shekara ashirin akan wani kuskuren wallahi ba wanda ya isa ya dawo da kai in ba taimakon Allah ba abu kaɗan sai ya sa ka gane yasa duk wanda ya samu shiriya ya gode wa Allah ba alfahari ba ne lalle iyaye dinnan a rike su hannu biyu yanzu wani mutum aka kawo min kukansa wani dan uwansa ya kawo min kukansa yace wallahi malam ina da yayana muna tare da shi yau shekara kaza wallahi baya baban mu magana nace kamar ya yace wallahi ko kula shi baya yi haka uban mu zai zo da safa duk mu je mu gaishe shi amma wannan yayan namu wallahi baya kula shi nace ba da lafiya ma hukaci ne ake lafiyar sa kalau in ya je kasuwa ya ta shewa da abokanansa ai ta tafawa amma wallahi idan ya zo gida da zai zo yana kofar gida wani ya zo yana neman babanmu ya aika ya ce ka je ka ga mahaifinku ina sallama wallahi ba zai iya zuwa ya ce wa mahaifin nan ya masa magana ba dan baya masa magana me uban ya masa ba abin da ya masa kawai ya ce ya tsane shi mahaifin ya kira shi ya zauna da shi ya ce wani me na maka ne me na maka yaron ya shiru bai ce komai ba idan akwai wani laifin da na maka ka gaya mun in kai din kayi ma wani laifi na yafe ma ni din ma in ne maka wani abu ka yafe mun wallahi yaron na malam yake saboda mugun me zan ce ne taurin kai na bala'i yake tattare da shi yan uwansu suke cewa sau nawa ubansa yana zama a ɗaki yana zubar da hawa yana kuka ya ce a tambayiwa ne ni kan me na masani amma fa yana kwana a gidan mahaifiyarsa da ta sa shi a gaba tana kuka tana cewa me baban ka yi maka amma baya mai magana an yi an yi an yi an yi an yi irin mutanen nan ne masu ra'ayin riƙau kuma amma ra'ayin riƙau ɗin nan sai zama akan mahaifinsa wani cewa cewa zai yi to a to ni na ruwana da shi ubansa ne fa ina ruwana da shi ba shi kenan ba dai yanzu haka wani wani dan kuskure ne uban ya masa shi uban ma ya manta ya masa ya ma nemi ya yafe masa ma ya ki ya yafe mai yace sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wajen ba ubangiji na innahu kana bi hafiyan lalle ubangiji na ya kasance mai tausa samun ne kuma kasirul ihsani ilayya mai kyautatawa mai yawa a tattare da ni laraba sukan ce fulanun hafi fulanun hafi in an ce fulanun hafi ana nufin yana da karamci to a nan gurin annabi ibrahim ya ce zan neman wa babana gafara ya zo a riwaya cewa annabi ibrahim ya yi ɗauki lokaci mai yawa yana ta neman gafara wannan baban nasa har bayan ya yi hijira zuwa ƙasar sham har yana ta neman wa babansa gafara har ya zo ya gina wa Allah ɗaki Ka'aba lokacin da ya gina Ka'aba shi ma yana ta neman wa babansa gafara har aka haifa masa ɗa annabi Ismail har aka haifa masa annabi Ishaq duka bai daina neman wa baban shi gafara ba inda yake cewa rabbana gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab haka ya ta faɗa Allah ka gafarta mun Allah ka gafarta wa iyayena Allahu akbar annabi Ibrahim yana son iyayensa ka gafarta wa sauran muminai yawma yaqumul hisab ranar da zaka tashi hisabi duk wannan lokacin mai tsawo hijirarsa zuwa ƙasar Sham gina wa Allah ɗaki ɗakin Ka'aba duk a wannan lokacin yana ta neman gafara wa babansa yana matsayin mushriki har aka haifa masa wannan yaya annabi Ismail annabi Isaac dukansu ba wai a lokaci ɗaya ba tagwaye ba ne daban-daban duk yana neman wa baban shi gafara kuma har ma aka samu musulmi su ma suka yi ta neman wa 'yan uwansu mushrikai gafara a farkon musulunci duk suna koyi da annabi ibrahim saboda sun je yana cewa rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab hatta sai da Allah daga baya ya zo ya hana istighfarin Allah ya hana su kuma sun yi koyi da shi saboda shi annabi ne Allah ya ce kanan lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء هر إزوا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا هذا القول كنا إنجي إمام ابن كثير فلا تتعصوا به كركوي كوي دشي سي الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين آية da ta hana istighfari kenan wa baba mushriki ko dan uwa mushriki bai kamata ga annabi ba bai kamata ga wanda suka yi imani ba su rinka neman gafara suna istighfari ga mushrikai walau kana aba'uhum walau kanu aba'uhum ko da iyayensu ne to daga nan Allah ya hana annabi Ibrahim ya ce ya isa haka ya isa istighfarin da kake nema wa babanka mai bautan gunkin nan ya isa shine Allah ya ce wa ma kana wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyya istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa babansa wani dan lokaci ne da Allah ya masa alkawari ya bashi dama ya ci gaba da neman masa istighfari ko kuma lokacin da ya masa alkawari zai neman masa istighfari falamma tabayyana an lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi lalle fa mahaifin nan makiyin Allah ne an yi an yi ya taurare yaƙi fada yake da Allah tabarra'a minhu sai annabi Ibrahim ya barranta daga shi yace shikenan inna ibrahima la'awwahun halim lalle ibrahim Allah ne halimun ne kamar yadda muka faɗa mai yawan komawa ga Allah ne mai haƙuri ne mai juriya mai zubar da hawaye shi sayyidina Ibrahim to a nan gurin za mu tsaya amma akwai sauran cikatan kissar abin da ya faru abin da annabi ibrahim ya faɗa wa shi mahaifin nasa gobe in allah ya so yadda sai mu ɗora sai kuma mu shiga kissar annabi musa abin da muka faɗa ne daidai allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe allah ya mana rangwame ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh